أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تكبر كراتوني إن شاء الله تعالى تكون وانا لتافي نامو من البركة لتافي أحكام الجنائز وبدعها واللفر الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجيك أمالا دراما أجيا mun fara karatu ne a cikin bid'u ziyaratul qubur bid'o'in da mutane suke gabatarwa a cikin abin da ya shafi ziyartar makabarta mun tsaya ne a ta 159 yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba a ta 160 insha Allah ta'ala mas'ala ta 160 mala yace ihda'u ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين daga cikin abubuwan da mutane suke yi wanda shari'a bata koyar da shi ba wajen ziyartar makabarta shine ba da lada kyautan lada na ibada da kai wanda kake raye ka gabatar kassalati kamar ka yi sallah wa qira'atil qur'an ko kuma ka karanta alqur'ani ila amwatil musulmi ne sai ka ce ladan duka ka tattara shi ka ba da shi ga mamatan musulmi wannan shi ma ba shi da asali a cikin addinin musulunci saboda asali kowanne aiki na mutum kai da kai kai zai amfana wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kamar yadda muka gabatar a baya saboda haka idan kai aiki naka ne idan kana so mamata su amfana da kai to yi musu addu'a yi musu addu'a ka ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu da abin da ya kama da haka cikin addu'o'i da suka zo daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a kai tsaye tana isa ga mamaci amma sallaka taka ce kai karatun alƙur'aninka naka ne kai azuminka naka ne kai saboda haka ba za ka yi azumi ko sallah ka ce ladan sallan nan Allah raba shi ga mamatan musulmi ba wannan idan ma kai Allah madaukakin sarki ba zai karɓi wannan addu'a taka ba abu na gaba ihda'u fawabil a'mal ilaihi sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma sukan ba da kyautar ladan aikinsu da suka yi nagari ga manzan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai mutum ya wani aiki nagari ko wani aikin ibada sai ce ladan aikin duka a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ghaniyun an fawabik ya wadata daga ladan da zaka bashi me yasa nace haka saboda idan muka kalla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce ya gaya mana cewa dukkanin wanda ya yi nuni zuwa ga wani aikin alkhairi to za a ba shi ladan wannan aikin da kuma aikin dukkanin da kuma ladan dukkanin wanda ya aikata irin aikin da ya shirya zuwa gare shi to mu kalla duk adadin mutane da suka karɓi addinin musulunci tun daga kan sahabi na farko da ya fara musulunta har zuwa kan mutum na ƙarshe da zai karɓi addinin musulunci idan ya aikin alkhairi sai an ba manzon Allah lada sallallahu alaihi wasallam to kun ga wani irin lada manzon Allah yake da shi kenan ba adadi to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu abin da zai da ladan sallar ka ko azumin ka ko abin da ya kama da haka bar ma abu ne da ba a same shi a wajen magabata na farko na gargar suna yi cewa su yi aiki su ce abu annabi ladan ba idan da a ce aiki ne na alkhairi to su ya kamata a ce mun fara gani a wajen su suna yi sannan sai mu koya law kana khairan la sabaquna ilayhi inda a ce alkhairi ne su ya kamata a ce su fara rigayen mu da shi saboda haka kai aiki ka ce abu annabi ladan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda na faɗa ghaniyun an fawabik ya wadata daga ladan da zaka bashi wannan a duba alqaidatul jalila al-ikhtiyaratul ilmiya da sharh qidatul tahawiyya duk sun kawo waɗannan da tafsirul manar abu na gaba i'ta'u ujratin liman yaqra'u al-qur'ana wa yahdihi lil mayyit ba da lada ko wani abu ga wanda zai karanta alqur'ani sannan kuma shi wanda ya karanta alkur'ani sai ya ce ladan karatun da ya kai wa mamacin da ya rasu misali a yi mutuwa sai a tara makaranta alkur'ani sai a raba alkur'ani a karanta sai su kuma a biya su shi ne ujiratan ba su lada a biya su a kan aikin da suka yi na alkhairi ko kuma aikin da suka yi na karanta alkur'ani amma kuma ladan karatun da suka yi tunda su an biya su mamacin da ya mutu sai a ce a bashi ladan ina fata an fahimta ta wannan shi ma bashi da asali saboda ɗan uwa asali karatun alkur'ani ibada ne inda ka san ba za ka zo kai sallah a biya ka ba ba za ka yi azumi a biya ka ba duk mutumin da ya sallah dan a biya shi shi ma ya san ina sallarsa take ba ta babu ruwan Allah da ita duk mutumin da ya azumi dan a bashi kuɗi dan a bashi lada to babu ruwan Allah da wannan azumin nasa to daidai ne da mutumin da ya karanta alkur'ani aka ɗau lada aka bashi kawai ka zo ka zauna ka karanta alkur'ani an biya ka dan za ku ga wasu guraren mahajjin ga ake yi ma'ana tsadan cewa ake yi idan sauka ɗaya ce ga kuɗin da za a bayar idan sauka biyu ce ga kuɗin da za a bayar haka to wannan baya halatta tsari na shari'a saboda shi karatun alkur'ani kamar da na faɗa ibada ce ita kuma ibada dukkanin ta ana yin ta ne mai khalisan liwajihillahi dan Allah kadai ake yin ibada ba a yi dan wani Allah ya samu dace wannan fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine kawo wannan abu na gaba qaulul qa'il fadin mai fadi inna du'a inna du'a yustajabu inda quburil anbiya'i was salihin wasu masu fadi sukan ce ai addu'o ana karbar addu'o'i in dai an yi ta a kabarbaran annabawa da salihan bayi ma'ana idan mutum na so a addu'arsa ta amsu nan da nan nan take to ya tafi kabarin wani annabi ko wani kabarin salihin bawa ya je addu'ar ana to wannan shi ma bashi da asali a cikin addinin musulunci yan uwa addu'a da inda ka tsaya ka yi ta Allah madaukakin sarki zai karba matakar ka cika sharɗan da ake cikawa wajen karbar addu'a abinda ake bukata kawai shine ka cika sharɗai Allah madaukakin sarki zai karba insha Allah ta'ala wannan alfatawa na ibn taymiya ya kawo wannan mas'alar abu na gaba qasdul qabri lid-du'a inda inda raja'il ijaba indahu raja'il ijaba mutum ya nufaci wani kabari na musamman dan ya je yayi addu'a a can raja'il ijaba da sa rai da fatan za a amsa masa addu'ar a can shi ma wannan bashi da asali a cikin shari'a al-ikhtiyaratul ilmiya anan malam ya ciro wannan maganar abu na gaba tarshiyatu quburil anbiya'i was salihina wa ghairihim lillibe kabarbaran annabawa da nagartaccen bayi da wasunsu a lillibe shi da wani kyalle ko wani mayafi ko abin da ya kama da haka wannan duk bashi da asali a cikin addinin musulunci kabari haka ake barin sai da yake kasa kowa ya zo ya ganshi ya dau izina abin da ake fata kenan amma aiwa kabari ado a sa masa kyalle sai ka ce wani daki to me za a gani kenan idan ka zo wucewa abin ma mai kunya ba ka tsoro ka tsorata ka gyara ayyukanka wanda kake marasa kyau ka dawo ka yi masu kyau to sai dai abin ya baka sha'awa tunda ado aka yi masa shi ko ado abu ne da yake ɗaukar hankali to wannan duk baya dacewa a cikin shari'a yan uwa wannan almadkhal da al-ibda su suka kawo wannan maganar abu na gaba i'tiqadu ba'dihim kudircewa wasu daga cikin mutane annal qabara salihah kabarin nagartaccen bawa daga cikin mutanen da suka rasu idan kana fi qaryatin idan ya kasance a cikin wani gari daga cikin garuruwa annahum bi barakat bi barakatihi to suka ce cewa suna kudirce cewa da albarkar wannan kabarin da yake cikin wannan gari yanzu misali mu a ce a makabartar mu ta gidi gidi akwai kabarin wani nagartaccen bawa da aka binne shi to a cikin mutane sai su kudirce cewa da albarkar wanda yake kwance a wancan kabarin yurzaquna ake azarta mutanen wannan unguwa ko wannan nahiya gaba daya idan da za a dauke kabarin su a mai da shi wata unguwar to mutanen wancan unguwa za su gaba da amfana da shi mu kuma shikenan wannan arzikin ya daina zuwa mana to akwai masu irin wannan kudirin idan akwai wani nagartaccen bawa a waje sai su ce to saboda shi Allah yake ba mu ruwa saboda shi Allah yake ba mu abinci saboda shi Allah yake ba mu kaza akwai masu irin wannan kudirin da yawa wa yunsaruna saboda shi kuma ake taimakon mu wa yaquluna har ma kaji suna cewa innahu khafirul balad ai shine ma kariya ga wannan garin duk wani bala'i da masifa da ya to Allah shi yake kallo ya fasa saboda shi Allah yake kare mu kama yaquluna kamar yadda suke cewa as-sayyidatu nafisa khafiratul qahira su ce wata mun yi dan tarjama ta kadan a wancan karan as-sayyida nafisa suna cewa ita ce mai ba da kariya ga alkahira misra kenan saboda a can kabarin ta yake suka ce to duk wani bala'i da ya taso alkahira sakamakon zaman saida da fisa a wannan waje Allah madaukakin sarki ke kautar da wannan bala'i sai ya fasa afkuwa amma da ba dan ita ba da kowa ya shiga uku wa shaykhul islam khafiru dimashq haka nan wani shay wani shay mai suna shaykhul islam shi kuma shine wanda yake bada kariya ga garin dimashq ya dimashq siriya kenan wa fulanun wa fulanun khufara'u baghdad wa ghayriha sai a ce wane da wane su ne suke bada kariya ga garin baghdad da wasu garuruwa ma duk dai garuruwan da aka san akwai wani babban mutum sai a ce to wannan babban mutumin shi Allah yake kallo yake fasa saukar da bala'i a wannan gari to kun ga wannan uwa ya saba wa aqida ingantacciya ko shakka babu ar-radd ala al-akhna'i malan ya ciro wannan magana ne a cikin littafi mai suna ar-radd ala al-akhna'i abu na gaba i'tiqadu اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كخ اختصاصات اختصاصات الأطباء قدر تيو وسو daga cikin mutane a wasu nahiyoyi na duniya fi kafir min adrihatin game da da yawa daga cikin kabarbara na manya-manyan bayoyin Allah ko salihai ikhtisasatu suna da wasu keɓantattun al'amara ka ikhtisasatil atibba kamar irin keɓance-keɓance da likitoci suke da shi mai mala yake so ce a nan likitoci fanni-fanni ne kala-kala wani likitan haƙori ne a nan ya ƙware a nan yake da ikhtisasi haka ne wani likitan likitan ƙashi ne wani ga wani likitan kaza ne haka to sukan ƙudurce cewa kowanne kabari kuma ko kuma kowanne wali akwai keɓantaccen cuta da idan ka je ka roƙa a wajensu za ka warke idan idan ka ne ke ciwo to kada ka je wajen kabarin waliwa ne wajen kabarin waliwa ne zaka je ina fata fahimta suna da kudurin wannan a wasu kasashe haka idan ka je wajen sa kana da ciwon ido cinan da nan ciwon idan ka je tafi idan kuma ciwon kai kake ji ko zazzabi kaka je nan ga inda zaka je to kun ga yadda kasan likitoci suna da ke abin nan kwarewa bangare kaza to su ma ka suke da kwarewa wajen mai warkar da marasa lafiya ɗi kaza faminhum man yanfa'u fi mardil uyuni suka ce akwai daga cikin waliyan akwai wanda yake warkarwa yake amfanar da masu zuwa wajensa game da cutar ido kadai don mutumin da yake da ciwon ido ta wajensa zai je wa minhum man yashfi min mardi al-huma daga cikin su kuma akwai wanda shi idan kana jin zazzabi kuma sassara can zaka je ba ciwon ido ba to haka ne Allah ya samu dace abu na gaba qawlu ba'dihim fadin wasu daga cikin su خبر معروف الترياق المجرب suna faɗar cewa wani kabari sananne sai a faɗo wani kabari sananne sai a ce wannan kabarin to at-tiryaqul mujarrab duk wani irin cuta ko duk abin da kake nema ka je wajen zaka same shi al-mujarrab ne ma'anan aka ce al-mujarrab an jarraba an gani duk abin da kake nema in ka je wajen shikenan shine at-tiryaq kowace irin cuta ce in ka je zaka warke za a ayyana wani kabari a ce shi wannan kabarin in dai bukata kake so to ka je can idan rashin lafiya ce ka je can in dai ka roki Allah madaukakin sarki ko menene Allah zai tafi maka da shi in dai da sharadin in gaje can kai addu'a ko kuma ka nemi bukatar ka a wajen ar-radd al-bakari wannan mala ya ciro shi ne a cikin littafin mai suna ar-radd al-bakari abu na gaba qawlu ba'd shuyukhi al-muridihi fadin wasu malamai ga muridansu ma'ana ɗalibansu kenan sai malami ya gaya wa ɗalibinsa cewa idza kanat laka ila Allah haja idan kana da wata bukata a wajen Allah malami ke gaya wa ɗalibinsa haka idan kana da wata bukata a wajen Allah fastaghith bi aw qala istaghith inda qabri ka nemi agaji da ni ko kuma ka je daidai kabari na ka nemi agaji da ni bukata ka za ta biya to kaga wannan shi malamin da ya gaya ɗalibinsa haka ya zama dagutu shi kuma ɗalibin da ya bi malamin akan haka ya bi dagutu saboda haka yana kira ne zuwa ga bautar kansa ba bautar Allah madaukakin sarki ba dan ba a neman agaji da kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah kamar yadda ba a neman tsari da kowa sai da Allah subhanahu wataala to wannan duk wasu nahiya na duniya duk suna aikata irin waɗannan ayyuka abu na gaba taqdisu ma hawla qabri alwali min shajarin wa hajarin واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذن جرمما da kambama da tsarkake ma haula kabarin wali abin da yake kewayen kabarin wani babban wali ko wani sahi ko bawan Allah min shajarin au hajarin na wata bishiya da ta tsiro daidai kabarin wani sai wata bishiya tunda kun san duk inda aka bari ba a amfani da shi wajen fitowar bishiyu ne kowace bishiya ta iya fitowa daga cikin irin bishiyoyin da suke fitowa a daji to sai a samu wata bishiya ta fito a daidai kabar wani babban bawan Allah ko wani dutse akwai shi a wajen an binne shi ne a kusa da dutsen to shi dutsen zamansa a kusa da kabarin wani ko wannan bishiyar sai ya kasance ita ma ta samu wata martaba ta musamman sai a je a rinka shafa jikinta ko a rinka magani da ganyenta ko in dutse ne a je a rinka shafa jiki a jikinsa da sauransu duk ana yi a wasu nahiyoyi na duniya watiqadu har ma suna kudurci cewa man qata'a shay'an min zalika wanda ya sake je yanke wani abu na bishiyar ya ce zai sara wannan bishiyar to yusabu bi adan wani mummunan abu zai same shi ma'ana idan ka sake ka je ka yanke wannan bishiyar kowa tsoron taba ta yake ko da ku tana cutar da mutane ba za a yanke ta ba me yasa saboda tana kusa da kabarin wani idan ka je ka taba ta kai ma ka san sauran masifa za ta shafi mutum to wannan shi ma duk ba shi da asali abu na gaba ƙaunu ba abuhim faɗin wasu daga cikinsu man ƙara ayatul kursi wanda ya karanta ayatul kursi wasu taƙbala jihatar sheikh abdulkadir kailani ya fuskanci a inda kabarin sheikh abdulkadir kailani yake shine abdulkadir jilani da muka sani shi abdulkadir jilani a kamar yadda imam zahabi ya kawo tarzamarsa a cikin siyar alamun nubala ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayan allah salihai kuma waliyai bawan Allah ne taqi mai tsoron Allah kwarai da gaske sannan kuma mutum ne mai ilimi kwarai da gaske malamin ibnu ibnu qudama ne shi kuma ibnu qudama malamin ibnu taymiya ne ina fata an fahimta shi sa ibnu taymiya yana girmama shaykh abdul qadir jilani sosai da sosai galibi abubuwan da ake jinginawa a gare shi galibi ba da gaske bane galibi kirkira aka aka jingina masa amma shi bawan Allah ne taqi bawan Allah ne salihi kuma aqidarsa aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa kuma yadda littafin sa al-ghunya li talibi tariq al-haq idan wanda ya karanta shi zai ga abubuwa masu yawa a cikin a cikin abubuwan da suka shafi sunna annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi a ciki to amma kun san idan mutum bawan Allah ne nagartacce mutane sukan fitini da shi wasu sai ya mutu kuma sai a kokarin bautata masa to shi ma abin da ya faru da shi kenan to wasu suka kudurce cewa kabarinsa idan mutum ya je karanta ayatul kursiyu kun ji fa idan ka ji kabarin sa karanta ayatul kursi sannan wa sallama alaihi saba'an kuma kai sallama a gare shi har sau bakwai sai ka ce sai ka ce wata ibada kun wata ibada ce ta musamman wannan sai kai sallama ba ma ɗaya ba har sau bakwai ya khutu ma a kulli taslimatin sannan ma ba haka ba duk sallama za ka yi taku ɗaya shine ya khutu za ka yi taku a kowace sallama khatwatan taku ila qabrihi zuwa kabarinsa za ka ɗaya daga nesa assalamu alaikum sai ka yi taku ɗaya assalamu alaikum ya wani sai ka ƙara taku har sai ka ta kawo kai sannan ka arza inda kabarin sa yake suka ce idan kai haka duk wanda ya haka qubiyat hajatuhu za a biya bukatarsa gaba daya duk abin da yake da shi na bukata za a biya masa wannan alfatawa malam ibn taymiya ya kawo shi a cikin littafin sa fatawa abu na gaba rashul ma'i ala qabri zawjati mutawaffati an zawjiha الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة توبة سكتي وي أنا ييف روا أكن كبر ما تردى تموت تبر مجنتا to lokacin da mijinta zai wani auren ana so ya je ibi ruwa sai je kan kabarinta sai ya faruwa wai hakan zai kashe mata zafin kishi tana cikin kabari amma tana kishi Allah ya kyauta al'ibda mala ya kawo wannan magana ce a cikin littafin al'ibda abu na gaba shi ne asafur ila ziyarata kuburin al'ambiya iwa salihina tafiya kawai mutum ya niƙi gari ta musamman don ya je ziyarci kabarin wasu annabawa ko wasu nagartaccen bai wannan duk mun gabatar da shi a cikin karatu insha Allah ta'ala babu iskali a kansa ala tushaddir rihal illa ila salafi masajid kamar yadda aka gabatar a baya abu na gaba الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله شيني بغا غنغا كوكما بوسا دا قهو شيني الأبواق البوق شيني قهو إرن بوسا دا أكي تاغ تقهو والمزامير دا غرايا والرقص دا كماروا عند قبر الخليل عليه السلام أدي دا كبر النبي إبراهيم عليه السلام akwai masu zuwa suna waɗannan abubuwan wannan aiki kuma suna yasa ne mai taqarruban ila Allah dan neman kusancin Allah madaukakin sarki za su je daidai kabar annabi Ibrahim alayhi salam su yi rawa a baga ganga ana busa ƙaho ana waƙe da sauransu duk wannan ana yasa ne saboda me dan a samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da wannan aiki to shi ma wannan bashi da alaka da addini yan uwa al-madkhal na ibn al-hajj ya kawo wannan magana abu na 175 ziyaratul khalil alayhi salam min dakhil al-bina shine ziyartar annabi ibrahim a.s. ta cikin ɗakin da yake ma'ana mutum ya shiga ɗakin da yake don addu'a ko wani abu suna da ƙudurin hakan yana da wata falala ta musamman akan wanda bai shiga daga ciki ba abu na gaba bina udduwar fil quburi was saknu fiha shine gina gidaje a cikin makabarta was saknu fiha da kuma zama a ciki wannan shi ma ya saba wa koyarwar mutanen farko abu na gaba ja'alur rahami aw alwahan min alkhashabi alaiha sanya arham shine irin duwatsun nan masu kyau masu kala-kalan nan irin duwatsu za su masu launi-launi wani fariƙal wani jajajaja wani haka to irin wannan duwatsun a same su a ebo su a zuba su akan kabari ko kuma a samu wani allo na katako ma'ana falankin katako a rufe akan kabari da shi wannan shi ma duk bashi da asali a cikin shari'a wannan wasu abubuwan kamar yadda na gaya muku tun a can baya cewa wasu abubuwan za ku ga mu nan ba mu san su ma kwata-kwata kowane irin nau'i a na mutane da kuma nahiya da suke a duniya ya danganta da irin bid'ar da suke idan ka bar nan kasa ka tafi wata kasa sai ga abu yadda suke binne mutan sai ya sha ban da yadda muke idan ka ƙara nusawa kai wani zan kuma sai ga su ma abin da suke ya sha ban da waɗanda waɗannan suke kowanne akwai irin nau'in abubuwan da suke to irin wannan wajibi ne a faɗakar gaba ɗaya don littafin duk inda ya je su gane cewa abin da suke yi ɗin nan ba daidai ba ne Allah ya samu dace abu na gaba ja'alu darabizina ala alqabri sanya addarabiz shine kamar irin abinda ake sanyawa domin rike ko kuma ya kare matattakala irin kamar karfin da ake sa wanda idan mutum zai hau matattakala yake rike shi an fahimta ya wato shine addarabiz to sukan sanya sukan sanya shi a kan kabari wajen idan irin a kabari yayi tudu to sai a dan wasu wasu guraren sanya ka sai a dan sako shi haka yadda mutum idan zai karasa wajen sai ya rike wannan karfin sai ya hau sukan yi matattakala ma idan idan wani kabar idan ka ganshi zaka zaka yi mamaki yadda ake yin tudin sa haka sosai da sosai ya kusa tunda daki wani to shi ma wannan duk bashi da asali a cikin addinin musulunci abu na gaba tazyinul qabri shine yi yi wa kabari ado a kawata shi a masa fenti a masa tile a masa kaza a masa kaza wannan duk bashi da asali حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة, والقراءة, والقراءة منه على الميت متن يدوكي القرآن daga gida ya tafi kan kabari ya je cikin makabarta ya zauna ya karanta alqur'ani domin lana ya tafi ga mamaci wanda shi ba shi da asali ga addinin musulunci abu na gaba ja'alul masahif inda alquburi liman yaqsudu qira'at alqur'an hunaka shine ajiye mushafai ajiye alqur'ani izu 60 60 a cikin makabarta ga waɗanda ga wanda yake niyan karanta alƙur'ani a can sai ya ɗauka ya karanta kamar yadda muka san ana ajiye alƙur'ani a masallatai saboda shi masallaci a wajen karatun alƙur'ani saboda haka dan mutumin da yake so ya karanta alƙur'ani zai zo ya ɗauka ya je koma gefe ya karanta to wasu wuraren sukan yi irin waɗannan kantoci a cikin makabarta sai ajiye alƙur'ani a ciki don mutumin da ya je yana so ya karanta wani nasa sai ya je ya ɗauko ya je kan kabarin ɗan uwansa ya zauna ya karanta to shi ma wannan ƴan uwa ba shi da asali a cikin addinin musulunci abu na gaba ta khaliku haitanin kabari wa umdihi shi ne fente ko kuma filaste bangon kabari ko kuma al'amudinsa ma'ana ginshikinsa bayan an yi wa kabari ɗaki sannan kuma a zo a yi masa fenti ko a masa filasta ko a masa tayil ko abin da ya kama da haka to shi ma kansa wannan ba shi da asali a cikin adi shi kansa yin ɗakin bida ne bare yi masa fenti ko kuma filasta shi ɗin abu na gaba ta ƙadimu a ra'ibi shakwa wa ilƙa'uha dakhilu darih za'imi na anna sahibar darihi ya fiha gabatar da a ra'ibi shakwa wato takarda ce doguwa za a samu duk wani mai wani wanda yake zai kawo wani kuka nasa wani abu da ya dame shi sai a bashi takardar ne sai rubuta kukansa kima idan ka zo sai a baka rubuta doguwar takarda ce kowa sai rubuta abin da yake damunsa sai an ita takardar sai a cilla ta cikin kabarin wani babban wali ko wani babban shehi da ƙudurin cewa zai duba takardar na kuma zai warware ko abin da yake damunsa shi ne abin da ake shi ne a ra'idun shakwa wannan al'ibda ya kawo wannan da alƙaidatul jalila fi tawassuli wal wasila na shekul islam ibn taimiyya abu na gaba rabbul khiraq ala nawafidh quburil awliya'i li yudhakkiruhum wa yaqdu hajatahum a ɗaura tsimma a daidai tagar kabarin wani babban mutum da ake masa tsammanin mutumin kirki ne ko nagartacce sai mutum ya samu wani tsamma wanda yake nasa ne shi shi ya to da shi sai ya daura me amfani wannan suka ce liyu zakiruhum dan su waɗanda suke kwance a cikin kabarbaran shi wannan wanda aka yi masa din ya tuna waɗanda suka daura kyallan a cikin kabarin nasa ko kuma a wayin kabarin nasa wa yaqbu hajatum ya biya musu bukatunsu mana an ya taso daga kabarinsa in ya kalla sai ga wannan na wani ne wannan na wani ne su suka kawo min ziyara wadda sai ya biya musu bukatun sai ya koma ya kwanta abu na gaba daqqu zuwar al-awliya tawabitihim wa ta'alluquhim biha shine a masu ziyara kowanne zai zo da akwati tawabit jam'i ne na tabut ita ce akwatu da karama akwatu kowa zai zo ya samu waje a daidai inda kabarin yake ajiye ita wannan shine amfani da duk lokacin da mutum yazo zai addu'a ko zai wani abu dan bai bukatar sa to zai je daidai inda akwatin nasa yake da ita zai rataye addu'ar saboda shi wanda yake cikin kabarin ya san akwatin wane ce akwatin wane ce shikenan duk su ma bukatar su za ta biya wannan abubuwan da malai yake faɗa dukkanin su babu abin da ya faɗa wanda ba ba a yi sa kawai kirkiro shi ya faɗa duk abubuwa ne da ake yin su kamar yadda za ku je na kawo littattafai kowanne ya ciro shi ne a wani littafin wani malami ya ga ana yi a nahiyarsu ko kuma a wata nahiyar ya faɗa dan ya faɗakar dan a daina irin wannan aikin da ake babu abin da haka kawai malin kirkiro shi ya faɗa duk ana yi a wasu nahiyoyin duniya amma mu da yawa wasu daga ciki ba za mu san su ba irin wannan ɗin ko irin na akwatin gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ana yi subhanallah subhanallah subhanallah to kun ga duk abubuwa ne da nan din ma wasu da yawa daga ciki za ku ga ana yi da yawa daga ciki ana yi yanzu misali astaghfirullah idan ka je kabarin Sheikh Usman bin Fodio har yanzu a Sokoto Hubbari za ga abubuwan da ake yi ba su da kyau gaskiya ba su da kyau wanda suka je sun gani kuma sun ba da labari har yanzu abubuwan da ake ba su da kyau gaskiya shehu usman dan bodiyo babban mutum ne salihi ne bawan Allah ne yayi jihadi ya yada addinin musulunci ɗaya ne daga cikin sababar sababin kafuwar addinin musulunci da dawowarsa a ƙasar Hausa gaba ɗaya to amma haga da yake bawan Allah ne nagartacce da ya mutu wasu sun fitini da shi wasu sun fitini da shi ana bautawa kabarin ana abubuwan da ba su dace ba a ciki wasu daga cikin kabarbaran ma nan area da ana irin wannan abubuwan a je a cilla kuɗi ko a shafi kabari ko a kaza duk ana yi wanda duk bai dace ba fatan mu dai Allah ya shirye da mu ya gane da waɗanda suke yi su gane ba daidai bane su daina yi abu na kusa da ƙarshe da zamu dakata a kansa shine ilqa'ul manadil wa fiyabi alal qabri bi qasdi tabarruk shine jefa mutum ya ciro hankicin sa ko wani yanki dai to da shi ya jefa cikin kabari ko kamar yadda yake kamar yadda ake a rinka zaro kuɗi ana jefawa a cikin kabari bi qasdi tabarruk domin da nufin neman albarka wanda yake cikin kabar za ku ga to yanzu misali mutum ya je ziyartar makabarta sai ya zaro kuɗi sai ya jefa cikin kabari to yanzu waye ba kuɗin kenan na cikin kabarin kowa ya ba kuɗin shine abin tambayar wanda ana yi ko da anan Kano ma ana yi sai kaga an mutum ya je ya zaro kuɗi ya jefa to sai kun tafi shikenan masu jiran makabarta sai su su kwashi shikenan su su ba haka bane to waye zai iba tsakani da Allah waye zai waye zai waye zai dauka shi na cikin kabari zai fito ne cikin kabari da an riga an san cewa shi tun da ya shiga wannan wajen to fa shi da tasowa sai mai yankan kufi suri ranar da za a busa ƙaho ba haka ba ne to waye zai amfani da kuɗi saboda Allah to ka gani kana ina kuɗi yake mana a wannan ai ba kuɗi a ranar ba kuɗi abinda ake ciniki da shi lada da alaki kawai Allah ya datar da mu Allah ya shirye da mu abu na ƙarshe da zamu dakata a kansa shine imta'u ba'dhin niswati على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل سبحان الله wannan kuma wani abu ne mai nauyi kwarai da gaske mala ya ce imta'u ba'abin niswati shine wasu daga cikin mataye suna hawa kan kabari na wani babban mutum ko salihi inda ahdil quburi suna hawa kan ɗaya daga cikin kabarbara wahti kaki ha bi farjiha za su tsirara ne haihuwa urusu sai su rinka goga farjinsa akan kabarin me dalilin hakan litahbala dan ta samu ciki idan haihuwa ta ki bata haihu ba to sai a ce ta je kan kabarin wani sai ta je ta tsirara sai ta kwanta ta go farjinta akai wani wani nahiya daga cikin nahiyoyin duniya sana aikata irin wannan aikin abubuwa ne da wasu babu da babu daɗin ji yan uwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya shirye da mu ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon gudunta a nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kamu zamu tashi kan mas'ala ta ɗari da saba'in da tamanin da takwas Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته